الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاتقز قوات الربيع الثاني hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya yi daidai da hudu ga watan goma sha biyu shekara ta 2020 miladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam ci gaba da karatun al'awamilul mi'atul jurjaniya wanda babban malami abdulkahir aljurjani ya rubuta mana roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa da ya rubuta wannan littafi don ya yi magana a kan ma'aikata a ilimin nahau guda ɗari wayanda suke kawo a wato tasiri na li'irabi a cikin kalmomi wanda mun karanta awamil guda goma sha bakwai su ne huruful jarri wayanda ya kawo saboda mun kammala huruful jarri kuma wannan darasi shi ne darasi na takwas insha Allah ta'ala yau za mu tashi annau thani hurufun tansibul lisma wa tarfa'ul khabar mun gaba da annau awwal حروف الجر كو حروف تجر الاسم فقط mun ji harufa waɗanda suke wa suna jarra mun san ma'anar jarra ko sau da haka waɗannan harufa a haddace su da kuma ma'anonin da malin ya kawo da misalai wanda yana daga cikin fa'idar wannan littafi inda ba kowane littafi za ka samu irin wannan karatun ba tumala ya ce annar'usani nau'i na biyu hurufun ga wasu haruffa jam'u harfin mun ce alharfu fil luga shine at-tarf wal janib eh saboda koyaushe shi harafi gefe yake ko ya zo farko ko ya zo ƙarshe shi yasa aka kira shi alharf tasibul lisma suna yawa suna nasaba wa tarfa'ul khabara kuma su yi wa labarin su rufu'a to su ne inna da akhawatuha wanda mun karanta su a cikin ibn al-wardi ko ba karanta ba sannan mun karanta su a karanta su a manzuma ta al'ajirru ta al'amuriti ba karanta ba to tun da dai an yi a ɗanwar dai ai magana ta ƙare don shi ɗanwar dai kamar kamar umda ne duk babin da ya kawo maka inda ka tsaya ka kwantar da hankali ka fahimce shi to za ka ga duk sanda za a karanta wannan abin za ka ga sai dai maimai kawai duk wanda wannan karatun na ɗanwar da ya fahimce shi zakiyar kyau ya haddace baitocin nan da misalan da aka kawo to zai ga duk abin da za a faɗa a nan kawai sharhi ɗaya ne to shi yasa bar wasa da karatu duk sanda ka ji an yi maudu'i hawil an tafhamahu wa tahfazahu yi kokari ka fahimce shi ka haddace shi to wannan su ake kira inna da akhwatuha inna da yan uwanta kuma dukkanin su harfa ne وهي ستة أحرف حرفي شدة حرفي شدة suke shiga akan mubtada da labari amma mubtadan nan ya koma sunansu labari shi kuma ya koma labarinsu shine yace akwai inna wa anna inna wa anna yan uwan juna ne shaƙiƙai ne huma littahaqiq dukkanin su ma'anarsu shine at-tahqiq me tahqiq shine subutu wuqu'i ma ba'dahuma tabbatuwar aukuwar abin da zai biyo baya gare su duk sanda ka ji an ce inna sai aka faɗi wani abu to abin nan da aka faɗa tabbas haka yake wa kar kai shakka haka in ka ji an ce anna mafi shadda din nan ba an ba ba in ba a'a inna mushaddad mushaddada ko anna mushaddada to shine mana at-tahqiq akan kawo su a zance don a kore shakkan mai shakka ko kwankwanton mai kwankwanto eh ko musun mai musu ina misali bala yace nahau ga misali inna zaidan qa'imun tabbas zaidu a tsaye yake aga magana ya kare ba daidai yake da ce zaidu qa'imun ba saboda haka mutumin da kake son ka ba labari cewa zai da tsaye ki ya kasu kashi-kashi wani ba jayayya yake yi ba ba musu yake yi ba kawai dai son yake ka ilmantar da shi yaya halin zai da yake to shi ba bukata ka ce ina zai dan a kawai zai dun kayan in kuma gardama ta ake yi ka isko shi da wani yana jayayya wanda ya ce tsaye yake wanda ya ce zaune yake to na akwai bukatar mi a ta haƙe to nan za ka ce ina zaidan shi kenan don ka yanke wannan saɓanin don ka yanke jayayya ko shakkan mai shakka ko inkari mai inkari eh yau to akwai sadda kuma inna ɗin ba ta isa kuma eh saboda musun ya yi ƙarfi sosai shi wannan da ke ƙoƙarin korewa cewa zai ba tsaye yake ba to abin ya yi tsanani sosai to sai ka ƙara wasu adawatu na taukiri akwai rantsuwa akwai lamu liftida kana iya ƙara lamu lamu liftida sai ka ce inna zaidan laƙa'imun eh in bai yadda ba ka kara da rantsuwa wallahi inna zaidan laqa'imun to shikenan an kai an kai ne haya in bai yadda ba shikenan sai ka ka san inda dare ya maka to ba wai koyo shi ne dai zaka zo ga larabci kana inda inda ba zaka ji da yawa wasu suna wannan kurakure duk inda ba bukatar taukidi to kawo taukidin wannan hashu ake kiransa ilimin balaga ma'ana hashu shine kawo abin da babu bukatar a kawo shi faɗin abin da la hajata ila zikiri duk abin da babu bukatar a ambace shi ambata kana bata mutane lokaci kana tahsilul hasil abin da kai ake da bukata ka faɗa wanda ba bukata ka bar shi to wannan dai sai mun shiga balaga ta aljauharul makanun ta abdurrahman al'ahadari insha Allah za a san wannan tsari inna zaidan ƙa'im ina misalin inna na irin wannan misali a ƙur'ani a yi guda guda ma a na'am inna dina inda Allahi al-islam haƙiƙa addini a wurin Allah shine ne shi ne musulunci ina wata aya inna anzalnahu to wa aina ismu inna wa aina khabaruha dole sai ka kawo su ka dibi misalin da ya kawo inna zaidan zaidu ba suna ba ne ka'imuwa shi ma suna ne to inna anzalnahu ha eh ina mubtada wa aina al-khabar inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi wannan yayi eh inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za gussatin wa azaban alima to ina wata aya inna abana lafi dalalin mubin na'am inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fauka to ina wata innal abarara lafi na'im fa innal fujjara shi ma lafi jahim eh inna allaha astafa adama yayi inna mazala isa inda allahi ka mazali adam to wannan kun gani suna da yawa inna inna amma inna anzalnahu to wannan akwai aiki sai an kawo muna mubtada amma duk in ga misalai zaka ga akwai mubtada da labari domin anzalnahu fi'ili ne ko ba fi'ili bane to fi'ili na zama mubtada ko ba mu yi mubtada ba to sai a kiyaye to sai ka ce inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تو وبلغني أن زيدا ذاهب labari ya iso gare ni cewa zaidu ya yi tafiya labari ya zo min anna zaidan zahibu tabbas zaidu ya yi tafiya to shi ma yana misalin anna ba inna ba kuma ba an ba anna irin wannan a ƙur'ani inna anna muke nema na'am to ba sai ka ja dogo aya ba ka bata mana lokaci mahallu shahid kawai muke bukata aha to ina anna anna muke bukata ba mun ko mu gama da inna ba na'am a wace aya sura a wace sura to ba mu yadda da wannan quotation sai mun san sura eh sai mun san sura na'am dan
lalle annawa eh a ai da bai ai shay anna ba anna ba na'am wa anna allaha laysa bizallamin lil abid jayyid wa anna allaha laysa bizallamin lil abid suratu gafir ko ko ba gafir bane ali imran na'am kamar akwai kishiyar ta gafir ko to ali imran mun ji to aka wata anna wa'alamu annan laha masha Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ba allahi ahada na'am kai anna muke nema ma wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma eh anna ce ba anna ba ya shek wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u masha Allah jayyid ina wata nan sun kare to anna muke nema ba ka anna ba ya shek ittaqillaha ya shek anna muke nema ba ka anna ba ko ba bambanci to wannan kenan wa balagani anna zaidan zahibu to shi ma da kai li'rabin inna zaidan qa'imun haka zaka yi li'rabin anna zaidan zahibu ba sai mun maimaita ba wa ka anna to an zo ga naka ita kuma littashbihi akan kawo ta domin kamantawa ina misali nahu misali ka anna zaidanil asadu ka anna zaidanil asadu kai ka ce zaidu zaki ne to wannan mala ya ce tashbihan ne majaziyan tasbihi tashbihi ne majazi la haqiqiyan ba na haqiqi bane don zaidu daban zaki kawai dai wata siffa ce sun kaɗan shine ta ashaja'a ko ashaja'a jarunta to na misalin ka anna a bari mu fara da shi eh kharra min as-sama'i to me ya karshe aya Aha, a suratu hajji faka annama kharra minas samai yayi ina wata aya wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman liman yasha suratul qasas na'am eh ka annahunna yaqut wal marj wal marjan yayi ina wata ka anna ba ka anna baka annama ahayan nasa jami'an tayi wannan ma sunanta ne ina wata sun kare ka anna ku ji da kyau to ka anna sai ka ce littashbihi min akhwati inna kenan مبني على الفتح زيدا اسمك أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر العسد خبر مرفوع يا شيخ خبرك أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تسي ولكن للاستدراك ita ce ta uku dama ya ce shidda ne ita kuma lakin na ma'anarta lilistidiraki to me ma'anar listidiraki malam ya ce huwa shine an ya tawassata harafin ya zo tsakiya baina kalamai ne tsakanin maganganu guda biyu mutagayyarai ne wayanda suke mabambanta bin nafi wal isbat shine bambancin an kore kuma an tabbatar to sai ita lakin da sai ta zo tsakiyarsu tsakanin wanda an ka kore da wanda aka tabbata to wannan shi ake kira alistidrak ina misali na hau misali ja'ani amrun lakin na zaidan habirun amru ya zo min sai dai zaidu halarce ki shi dama yana nan don cewa ja'ani amrun wannan haza isbatu ka tabbatar da mi tahuwar amru cewar kalakin na zaidan hadirun to wannan kayi mi ka kore tahuwa zaidu ko ba koriya ba ne ka kore tahuwarsa don ka ce shi yana nan dama yana nan kenan shi amru da ya zo shi kaɗai ya zo ba tare da ba ba tare da zaidu ba to kaga lakin na ta shiga tsakiyar su ja'ani amrun hadha isbatu lakin na zaidan hadirun hadha nafyu an kore tahowar zaidu an tabbatar da tahowar amru to wannan yusamma istidraka istidraka an fahimci istidraki wa laita littamanni ita kuma laita littamanni a tamanni shine fa gurin abu ya faru gurin kaza dai da kaza ya faru na misali na hau misali laita zaidan muntalikun da dai zaidu ya yi tafiya da dai zaidu ya yi tafiya kaga wannan tamanni ne to laita harfu تمن مبني على الفتح زيدا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر منطلق خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ما معنى التمني مالا ومعنى التمني أبن أما معنى التمني طلب حصول الشيء نما أو كور أو سواء ديدين كان ممكنا أو ممتنعا أبن ينا يوايا أو كو بي يوايا أو كو akwai abin da yana yiwa ya auku akwai abin da ba zai yi ba falmumkinu wanda yana yiwa aukuwarsa na hau misali laita zaidan ƙa'idun ƙa'ida dai zaidu ya zamo a zaune wannan ai yumkin yana yiwa ko? walmumtani'u misalin mumtani'u shi kuma na hau misali laita zaidan ƙa'irun ina ma da a ce zaidu tsuntsu ne to ga gairu mumkinin zaidu ba zai taba zama tsuntsu ba wala'alla littaraji sai la'alla ita kuma littaraji wa tawakko eh ita kuma kaunar abu ya faru ba guri ba kaunar aukuwar abu ita bambancinta da laita shi ne abinda aka faɗa abinda aka faɗa domin ita laita ba amfani da ita sai abinda yana yiwa a same shi galiban duk da ana yi amfani da ita ga abinda ba lalle ba ne shi ma ya auku a mafi yawanci ana amfani da ita ga abinda yake mumkini mum mumkini kuma galibi abinda yake kusa ba nesa ba saɓanin laita to shi ne ce na hau misali la'alla zaidan ƙa'im la'alla wannan fata ake kiransa wancan kuma guri to akwai bambanci tsakanin fata da guri la'alla zaidan ƙa'imun la'alla sai ka ce littaraji wa tawakko mabniyin alalfatihi kuma harafi ce a nan ko? yawwa mun karanta lugoginta ko? guda nawa masha Allah nawa an ka haddace cikin goma ne a kawo koda biyu ne nan mun ka yi su a cikin ɗanwar eh eh guda biyu kacarwa laganna eh mun ji laganna luga ɗaya ta biyu ha akwai na farko farko madadin ku kawo su wanda sun fi kama da la'alla din to yana da kyau a haddace lugogin nan guda goma bai kamata ana wasa da su ba a taraji yusta'amalu shi fata ana amfani da shi fil mumkini ga abin da yana yiwa ya faru wadda shi ne ra'ayin malam duk abin da bai yiwa ya auku to kakkace la'alla kakkace la'alla zaidan ɗa'iru to wannan ba larabci kai ba don wannan gairu gairu mumkin to wannan shine bambanci duk da akwai wasu da ke ganin min babil majaz babin majazi ana amfani da ita ga abin da yake gairu mumkina amma dai abin da ya fi shahara ita la'alla ba aiki da ita sai ga abin da an tabbatar da yana yiwuwa ita kuma laita ta gami abin da yana yiwuwa da wanda ba shi yiwuwa ina misali na hau ƙaunihi ta'ala la'allallaha yuhdisu da zalika amra kaga wannan yumkin eh yumkin ana magana akan mutumin da ya saki matarsa Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna to wai hikimar wannan hukuncin la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra mai yiwa Allah ya farar da wani al'amari na bayan ka sake ta din kuma ka ji cewa ka jarabtu da santa to kaga in tan- in tana kusa shikenan shirya ɗaya za a yi ba sai a yi kwamiti ba tunda tana da cikin gidanka amma in ka kore ta kai mata wulakanci ka zazzage ta to kaga kame a shirya akwai Hmm? to wannan ke to ina misalin laita a ƙur'ani laitani lam attakhiz fulanan khalila ina wata aya aha ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim to ina wata ya ya laita kalatul qadiya to ina wata fa afuza fawzan azima na'am fa yaqulu ya laitani kuntu turaba na'am ina wata shikenan to ita la'alla mun ji ya kawo mana guda to ina mis ina ta biyu a qur'ani la'allana in kanu humul galibu galibi to ina wata aya wala'allaka fala'allaka baqi'un nafsaka to ina wata la'allahu tadhakkaru aw yakhsha to ina wata ina wata la'alla sun kare suna nan da yawa to duka wa'annan wuraren in kabbi biye za ka ga abu ne wanda yake mumkini abu ne wanda yana yiwa shi yake amfani da la'alla وسميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل kuma wa'annan harufa ana kiransu da alhuruful mushabbahatu bil fi'ili harufan da ake kamanta su da fi'ili ana kiransu da wannan su wa'annan harufa guda shidda da muka ji me yasa likauniha saboda zamowansu ala salasati a harufin eh dukkan su zaka ga suna da harufa guda uku ne inna harafi uku ne akwai hamza akwai nunun mukhaffafa sannan akwai nunun kuma ay nunun sakina sannan akwai nunun mutaharrika uku ke haka ita ma anna eh ka anna kan kaga ma ita hudu ce lakinna ma haka laita ita ma harafi uku ce la'alla ita ma harafi hudu ce to wai saboda sun haura harufa uku ya ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake kiran su da harufa wa'in ababen kamantawa da fi'ili fasa'ida ko sama ga uku dalili na biyu wa fathi awakhiriha kuma dukkanin su zaka ga maftuhai ne a ƙarshen su anna mabniyun ce alal fathi inna ma haka ko ka anna lakinna laita la'alla dukkaninsu mabniyai ne alal fatih kamar daraba zahaba jalasa qa'ada akala qara'a da makamantansu kaga nan sun yi kama da fi'ili alfi'ilul madi don galibi kalmar da ake azawa da harafi uku zuwa sama fi'ili ce galiban dalili na uku wa wujudi ma'anal fi'ili fi kulli wahidin minha kuma kowanne daga cikin su yana ɗauke da ma'anar fi'ili kowanne daga cikinsu yana ɗauke da ma'anar fi'ili me ma'anar fi'ili sai ce kama annal fi'ila kamar yadda fi'ili kowa ya sani yarfa'u wa yansibu fi'ili yana yin raf'a yana yin mi nasba in ka ce akaltu ko kuma daraba zaidun amran daraba zaidun amran zaidu ya bugi amu to shi garaba din nan shi yayi rufu'a akan zaidu kuma shi yayi nasaba akan amra duk aikin shi ne ka gani to da kace inna zaidan qa'imun to zaidan kaga mansubi ne inna tayi nasaba a kansa qa'imun shi ma marfu'i ne inna tayi wannan rafa'a ne kaga na an yi kama da ni da fi'il to shi yasa ake kiran su da al-huruful mushabbahatu bil fi'il fakazalika hiya tarfa'u shi yasa kamar haka su ma inna harufa suna yin raf'a wa tansibu suna yin nasba kamar yadda aka ambata kal fi'il kamar fi'ili li mushabahatiha saboda kamancece ne yasu ga al fi'ila da fi'ili min hadhihi al wujuh daga cikin wayannan fuskoki guda uku da an kami an ka ambata to wannan shine ne kuma nan za mu dakata insha Allah sai wani sati sai mu tashi annar'u thalith a tabbatar da a haddace hurufu din nan da ma'anonin kowane daga ciki kuma akalla ko ne ka samu misali ko da biyar na ayoyin alkur'ani ka haddace wannan zai taimake ka ka ƙara fahimtar nahu kuma ka ƙara fahimtar alkur'ani subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته